أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga watan safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da tara ga watan goma shekara dubu biyu da ishirin a sati da ya gabata mun tsaya cikin sotul kaf mun tsaya aya ta goma sha shidda ina sha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha bakwai ta wannan sura sotul kaf in sha Allah bismillah al-rahman kahin nan akwai me yake cewa yan faɗakarwa ganin yan uwa muna so bakin gwalgwado sarkewa al'umma abinda yake wajibi na gaya masu ainihin gaskiya kuma ta rage da mai ji ba tare da kula ba da mai ji zai wani yan mun sani a yau muna cikin 22 ga wata na safar nan da 'yan kwanaki za mu ji bayani na rabil awal wanda a ciki ake maulidi wanda yanwa aƙidan ta ahalar sunna kan masa'ala sananna ce ba zawa zai ba kamar ya zo a waje muna raddi muna ba mu wani abu sha Allah komi mun waje ba lokaci za mu zo kullum ana raddi mu muna taya kaza ana kaman wasan yara bayani za da ai abin da yake aqida mu kan wannan masala yan uwa ina ga wannan shekara mun yi wannan bayani irin wannan lokaci in yayi mutane suka zo misali kaman kala uku ta mutane akwai wanda tsakani ga Allah suna yi saboda san Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'an haka aka gaya musu kuma ibada ce neman lada ne na san annabi isa haka nan san annabi ke kisa kan akwai wanda kuma suna ɗaukan wannan lokaci a rabi da san annabi sallallahu alaihi wasallama a nemo na abu na duniya wannan su ne mahi hadari a cikin wannan kashi su ne mahi hadari a cikin al'umma ba suke rabuwa ta annabi kuma abin manuwa ta duniya ce da wanda suke su kuma sam ba sa yin maulidin gaba daya su wannan na tsaka sun sani sarai ba gaskiya ba ce suna kare amfaninsu ne abin tausayi na harko ba suke yi tsakani ga allah san annabi ne sai su ga waɗancan wanda ba sa yi bisan annabi haka abin yake ce ɗan uwa masalar mu a ƙidar ahalus suna da jama'a da farko ku sani maganar ayyuwar masalar salama ma asali cewa sha biyu ga wata rafiyar awal mai tushenta kullum musulmi zai abin neman hujja ka kwara don da kanta tarihi na magabata akwai maganganu da yawa sha bakwai sha takwas ishirin da kaza sha biyu manganu ne malamai suka yi da dama kan wannan mas'ala maganar sha biyu a cikin bangaren malaman hadisi a isna da malaman hadisi ba magana tabbatacca daga manzon da Allah ya ko cewa an hashe shi sha biyu ga wata rabi a babu la mutum kama kame ko mutum ya karya ma kudi amma ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa ingantatta daga gare shi ya haɗu ranar litinin haka da sahabbai cewa sun tabbatar ruwa ingantattu Allah mai cikawa a ranar goma sha biyu ga watan biyu awal wani shi muke da garanti Allah mai cikawa sha biyu ga watan rabiul awal to mutum farin ciki zai ko bakin ciki zai kaga matsala ce ko bangaren ruwaya imam malik rahimahullah kana ta malikawa ne kashi imam malik imam malik abin da ya inganta da imam malik ruwa tabbatatta a yanda ya samu daga muhammad bin jubair bin mut'im imam malik shi ruwa da tabbatar da ya ta ruwa da aiwon shi 18 ga watan rabi awal ina ga shi kai wa malik ne ka bar malikin ma shi malik a ruwan da tabbatar da shi ruwaya 18 ga rabi awal ka annabi sallallahu alaihi kuma duk da shi malikin ya tabbatar da ayan shi 18 ga watan rabi awal amma kuma bi wani biki a cikin shi imam malik ko abu hanifa ko shafi ambaliya babu ɗaya sun wani magabatan duk wani karni ma da aka ma shaida babu wanda ya yi wannan bikin shafi ga wata rabbi awal babu lamta ya ma ƙarya ya yi ƙarya don yi su tsohon allah kur ya gaya jama'a kaza ni ƙarya ce wallahi babu inda suka yi magwata wani magata babu inda suka yi wallahi da haka yan wa abin da yake aƙida a cikin jama'a mu abin da yake aƙidan mu abin da ake mancewa shi ake tunawa a yi bikin tunawa ne a yi bikin suka amincewa ne shi ake ma biki a yi a shekara a yi mu a gida sama jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce mu mance balle har mutuna da shi abin da muke kanshi muke kira al'umma duka rayuwar mu cin mu shan mu kwancin mu tashin mu hawan dabba shiga gida fita da gida zama tashi komi so muke a kullun yanda yayi mu yi shi ne rayuwa shi ne musulunci ba ya shekara ba a yi biki a yi waka a ba kudi ba shi ba ne ba rayuwa gaba daya saboda duk rayuwa al sunna misalatan suna makarantu ne ana karanta tun daga yara ya rayuwa a kanan take don a yi koyi da shi shi ne yan uwa hakikanin sa'an nan sallallahu alaihi ka yi abin da ya kokarin rayuwarka ka yi daidai da yadda ya yi dare da rana karatun da kake yaya manzan sanama yaya yi duk rayuwarka aka haka bai yi wa mamance da shi balle ma har mutuna a bikin tunawa shugaban suna jama'a amur bin hanbal ya ce inda ka san sosa jikinka ba kai bai da ruwa ka yi motsin jikinka su sakuran ya annabi ka yi inda na ka yanwa wannan shi ne musulunci kuma shi ne ahalu suna da jama'a cewa suna mutane karya duk sa annabi sa annabi karya ce kudu suke san annabi ya kawo bi mai abin da abin da bai yi ba wannan shine san annabi aiki da abin da ya zo da shi bayan ka imani da Allah imani da shi ka yi abin da ya dukkan rayuwarka kakka mance shi kibta wal ido balle haka bikin cikawa a cikin shekara Allah ta muke mu insha Allah za mu tashi aya ta kenan goma sha bakwai ta sutul kafin insha Allah bismillahir rahmanir
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال wannan yanwa muna cikin bayanin waɗannan matasa masu imani samari masu imani wanda Allah tusa ma imani ya ba su ƙarfin gwiwa na tsayawa kan gaskiya da barin shirka da Allah bayan sun yi shawara sun tahi wannan kogon dutse Allah subhanahu wata'ala ya buga musu barci a wannan kogon dutse na algam labari yanda wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala ko wata ayar Allah yanda ake gaya mana yanda rana ke ma wannan kogon dutse nasu na kamar da Imam Ibn Kathir haka wasu ruwayoyi da Ibn Abbas sun shahada magabata cewa a dukkan alamu wannan siffa kowal kogon tana bangaren arewa sai ka siffa tana da rana take mata wata rashamsa iza tsala'at tazawaru an kafihim za ta lemi za ka ga rana in ta bullo tana karkacewa ramunsu ba ta ruwan shi kai tsaye bangaren dama imam ibn kasir ke cewa bangaren dama anan kin tana bugun bangaren ta katanga ko bangaren yamma na rama wa idza gharabat idan ta je hadawa da qarutum za ta shimal nan imma ta turkum ko tana an taba su dai magana mai kari tana dan barin wurin ba ta shiga kai tsaye cikin ramu ba a sama take da kowal ba guzu mutum koyon ma na ce idan tana yamma ko gabas ba a samu haka wani ala kullu hal wani abu ne wanda Allah ya labari dai kurin ga yanda rana ke ma wannan ramu in zai wadawa tana karkata bangaren dama wadawa bangaren hagu take mana bugun wannan rami wannan akwai maganganu na wannan ramin a ina ki tsakiya aida ina ne ma ibn kasir ke gaskiyar magana babu wata ruwaya tabbatatta daga manzon da Allah ya yi ko wanda aka faɗi mana a wani gari ne a wani ƙasa a wani wuri wannan kogoki ba wani a yau mai matsani a cika kan shi akwai labaru da yawa da kwashe-kwashe da yawa kan shi cewa wani sun je sun kaza masun kaza babu ruwa ce tabbatatta wata ke tabbatar mana da wannan wuri ina ne shi ma ibn kasir ke cewa inda har akwai wata fa'ida gaban sanin wannan wurin da Allah ya ambata mana gari kaza ne haka wata ba wata fa'ida a ciki a nan ana karantar da kai yanda Allah subhanahu wata'ala ke ma bayan Allah na kwarai yanda Allah ke kula da bayan shi na kwarai ba roshi da matsayinsu shekarunsu asalinsu ina suke kuna yanda Allah ke kula da bawa na kwarai yara ne kanana gaskiyar shekarar dubu da wani abu dubu nawa har yau da ban labarinsu kan wani abin a zuwa gani suka yi sun tsaye tsayin daka kai kare aƙida tabbatar da aƙida wannan shi ne ake karantar da mu da yanda Allah ya kula da su ya tabbatar da ayashi game da su ya gwada ma duniya alama ta tashin kiyama ta hanyar wa'annan mutane bayan shekarun suka yi zama ga gaban da Allah ta da su wannan shine masala wannan a karkashin wannan tafsiri kamar ina ga Usaimin da rahimahullah amma masala ce wadda ko baka so ka yi ta wadda takan kawo matsatsaru balle wajen illa kwal yan boko sun karanta alibin alitayi alakwal an karanta nan da wani malami da ba a ana rigima kan mas'alar nan usaimin rahimahullah ke cewa ta wannan aya shi usaimin iyakan masu ganin cewa rana take tahiya ba ƙasa ba wasu kuma suna ga cewa ƙasa tahiya ta bincikatirar tahiya ce ta ƙasa wani abu ne yana cikin kuma kai ba sani ba abu ne akan yan boko iyakansu wani ima shakka kan addini ya ga haka ne shi ko shiga rubu gaba ɗaya san zo mai dan bayani sakace ta kan masala yan uwa wannan masala ba kayan musulmi asali mu a musulunci da abin ya dago kai da suka fara maganar cewa salil istiqat ko la tarsul utul salil suka ce al'almun harko cewa rana take tsaye istiqat istiqat kuma duniya take juyawa a zagayen rana wannan ya kama da ma'addini magana ce a ba mu yarda bayan nasu qur'ani Allah subhanahu wataala ga mana wa shamsu tajri li mustaqarrin laha da rabbul alamin wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim rana tana tahiya zuwa wata matabbatarta wani kuma tahiyar rana zuwa wata matabbata wani tsari ne da Allah mai kaddara mai iko ya kaddara mata tahiyarta daidai yadda ya tsara mata wani masa gwani ne matsayi kasu kina mun wanzu ba mu ba mu iya kauda ma ce rana ya fikis ko dole ya fikis ba mai dara kana to yanzu magana da ake a yanzu za mu komo shin magana da ake a yau ta hudawar rana fadawar rana wani ilimi ne daban ɗan adam ya gano eh daga baya su malama sun magana bayan bincike na su muda mun yarda sun yarda su ma cewa rana inda take tana cikin wani orbit wani falaki kuma har suna yi baka bitar cikin tahiyar rana wannan ba gardama ke su ma sun komo cewa ranar tana tahiya a inda take duk girmanta duk girma da cikin wani falakin da ba yanzu kenan ba matsala wajen tsaye rana yanzu matsala da yake cikin harin suke da rigimai to yaya ne magana wuni da kwana alaƙa mu da rana ne ne zuwa daga ciki shi usaimin da rahimahullah iya daga cikin masu tsayawa rana take zuwa ta fada ta hutu kan wacce magana kahin musulunci tun lokacin turawa inda aka fara ko a a wajen kiristoci a cikin littafai su ma haka suke cewa rana take wata wata haɗawa sai a a milkat sankaran skat galileo galili wani mutum a kan kaji akwai nicholas akwai nicholas nikotum alman nicholas shi ne a milkat sankaran skat 1444 shi yawa da magana kai wannan wata ya tamu duniya mu muke motsawa saboda katarar ana nan fikira ta har zawa duniya ana nan sai mun sun san karantuwa shekara goma tara da tara ta kunshi galileo galili mutumin itali ya bude ta kuma ta kai shi gaskiya amma me za a yi kurin duniya take ta yi a matsakatara karshe su ma a lokacin nan aka gwagwar maya da malaman irin da karya ke yake ya kasar da tayi har kashe me ya kai kashe ma aka kashe shi kashe shi ma kai gaba daya kenan tsohon rikici ne a cikin malaman addini har ta kaga musulunci yanzu abin ya kaga musulmi kuma Allah ya ba al'umma dan adam wani ilimi wanda yake sama da za kayan bincike da ilimi ba dai ban da gaskiya a yanzu shine magana kenan a yanzu malamai na addini wasu gama boko da addini da wayanda suke bincike kan mas'alar da wanda suka ce a suna nan kan wancan labarin kurin rana take tsaya ba ta shi usaimin rahimahullah hatta bin bas suna kan wannan magana rana take ci albani rahimahullah yace a yace gaskiyar magana suna kiranta hakikatul ilmiya a hakikance a yau yace babu cin karo tsakanin qur'ani da sun tsakanin qur'ani ko sunna da ilimin da dan adam ya gano na tahiyyar bantakatarar wani abu da mu sani ba an san da mugun tafiyar rana zuwa wata matabbatar da a nan ba mu kaifiya ya ne ta yi taka abin da yake alaka da mu Allah ke magana da mu yanzu mu gane abu ta bulo ta fada ko ake magana da mu amma ana bi ya ne hakika ne shi yace babu cin karo tsakanin Qur'ani da Sunna da magana ilimi da ya gano cewa tafiyar rana ban ta katara dan wa menene dan adam muna magana ilimin abin da Allah ya sa gano kuma Allah ya ce babu cin karo Qur'ani cewa ƙasa tamu wannan tana tahiya iri biyu a ilmance da za ga wata iri biyu wanda ya sa misali ta ɗauki ba da misali ka bige ta da geni ta yi ba da geni ya take tahiya iri biyu ce ko tana tahiya haka kuma tana tahiya haka tana juyawa kan kanta kuma tana tahiya gaba wannan system din shine dan adam a bincike shi ya gano da wannan matsala kenan akwai tahiya wadda muke tabbata ka tara wuni da hannu hado wani sai take tahiya da take yi a karan kanta da ta hawado ta hawada mun ga rana anan kuma sun ce abin da yake tahiya da aka tabbatar haka ne take misali daga yamma zuwa gabas haka take haka tamkin yake tahiya wannan abin da suka gano ne ina ga akwai wani Mustafa Sofa na ga mutumin Najeriya ne ya takara a Najeriya mai ilimin falaki ne na shi ya je sama ya je da shi aka je suka so sama eh ya je sama ma ya yi libur na wannan al'ilmin falaki inda ya burge na ga cewa na iya ilimin kan masala akwai libir da yi a cikin libirkin da yi iya ba da misalin yadda allah ya san adam ta hira da wata inda suke da vitastin kanta yake ba da labarin a wannan tsarin a wannan tahiya yake ba da labarin kisafewar rana kisafewar wata a wata shekara kuma ba da labarin za a yi so biyu a cikin wata ya ba da data da komi abin bai zo ba libirkin da yi ni na marki libirkin ka har lokacin yi wallahi ina abun hajima ina abun ina abun abun wallahi a dattin da ya bada a littafi ya waje na kun na ga abin yawa kana da shi ma littafi nan me yasa kenan shi Allah san da su ga abin zun sa daga ce ga wani mutum Saudiya ya hau jirgi zai zo kasan nan zai zo har ne ba gaibi na wajen ka yanzu wani ilimi na da ba da adam an san fitar ta jirgi daga Saudiya zuwa zuwa Niger ko ko zuwa Nigeria iya ta kilomita kaza zai zo a lokaci kaza me yasa ana ake zargi taskar zaki tsaya ta a ƙara ko a daɗa misali na wata rana mun ta zamu ta saudiya mun ce daga nyamai aka cewa ga sai kuma mun ce jama'a ƙa'ida mun ta iya awa biyar daga nan daga daga nyamai zuwa daga zuwa jidda amma yanzu mun zo waga za a ƙara bitas kaza za mu sauka a jidda lokaci kaza kuma haka sauka wannan kenan suna aiki da bitas kin tayyar abu a takaice mun fara mu gano wancewa kenan wani abu nan adam yanzu ta kai ma yanzu karara sai a gwada ma duniya gaba ɗaya ga tana a gidan Allah ka gani da idanka to ka tsaya ga tana gaba ɗaya gidan idanka duniya ka ana kallon ta zu za ka idan ka kalle ba na ba ta labari bane ba ko da sai in na da naka ga tana gaba ɗaya ga ma duniya ka ba mai ta ɗaya ba kuma za ta baka cewa misali yanzu ɗan uwa za gano abun ya cikin yawan da ta abun saka san ilimin abu yanzu misali ɗan uwa mun wanda ya zuwa Saudiya me yasa kake da bambanci za a tashi zuwa saudiya da dawowa auren ɗaya ne ba ɗaya ba ne zuwa mu daga nan ya yi jimawa a kan dawowa wani yadda alaƙa da vitas da yadda abin da take rotation yanzu take tafiyar tata da yadda muke binta wani muke muke tare ƙasa ɗan waka ɗan in a sakace abu yan wata abin kan mutane da sake yanzu yan wa misali masu har makamai na sauri aka halin misir da kilo dubu biyu dubu biyu da shi haɗa ɗakin ko ba yi ya halin misir ɗan adam zuwa gari kaza kilo dubu kaza ya je haɗa a wurin ba yi wani misali da suke za su yi misali vitas cikin wannan makamin a yi kilometraj zuwa wannan wurin kilomitar nawa ne za a yi misali ta hiyar ranar duniya in haka ne za a ba shi misali yamma suna ya hudu da lissahin ya sake tarewa da na zai zai je in gaba za a yi da ya sake tafiya zai fita haka sai karfin su ya halin kan kuma ya je wurin da aka harba shi wani abu ne na ilimi wanda mun sa kula hanta kula a ka hudu abin da ke cikin zaka mutum ya da kuma da ga abin da ya an kano haka ne kuma malamai sun ce ba wani kada maka abu masu ilimin masu kula da abu kenan muna magana yanzu da muke magana wannan magana kisa ranar ko wata Allah ya bada mana wata aya to wannan ayat Allah ya gwada mana sai dan adam ya ya gano ta yaya ne ake samun ba hakara na bace ko ai kisar wata wannan abin da kada zai gani Allah gwada mishi yayin wanzu misali ana kisa yayi kisar rana kisar rana yanzu ga yanzu mun hadu ga ta karama ta ko an sa ido na bata ne mun duka hilon gaba daya karama ce amma na kata kusana tarihi mun duka mai girma tarihi shi misali shi wata kisar rana da kisar rana wata ne ke shiga tsakaninmu da rana yamma gurin yamma ga babu ya nake tafiya da wata duniya take shiga tsakanin wata da rana domin wata bai da haske mai karan kai shi iya samun haske ta fulsukin da ke da duniya idan duniya take tsakanin shi da rana ta samu rana sai ga babu haske gaba daya haka abin yake yanwa wani abu na abu abu na abu haka yi yanwa a takaice ba karatu mu mene wanda a tafi masu abin ne yanwa kenan wai magana dai shi ke zama albani da wasu malamai albani cewa ba wani albani cewa ba wani cin karo ce albani cewa wanda wani kamar lokacin abu ne wasu tura da kare malamai na addini akwai wanda suka yi kuma suka kaci ilimin biyu wasu sun hau jirgin kumbu sun sai sama da kansu ɗaya iya cewa mun yi tsaye kilo dubu goma daga duniya mun tashi kilo dubu goma sai kwamannin kim ya ce ku diba duje ku da muka leko sai gasa nan gaba ɗaya suna juyawa har ruwan ta koma suna juyawa su muna kallo da idanmu musulmi ne ‘yan wata ce wannan masa'ala ce ilimiya ƙwallowarka ba ya ta gano ba abinda aka yi bayani da haka ne shi dai a nan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin wannan rami wannan kogo na ashabul kaf to kullum za mu ce Allahu a'lam Allah shine mai sanin hakikanin gaskiya eh eh yace me yake cewa watar shams idza tala'at tazawur an kafihim zaka ga rana in ta bullo tana karkacewa ramin nasu za ta da min bangaren dama وإذا غربت إذا تاجه هلاوا تقرضهم ذات الشمال نن تقرضهم ذات معنا تنا دم بوغون ورن قهر رامن ناجنا كما dan kowa san amfanin rana da rayuwar dan adam ko ga wata hadisa ma kenan tana bugo ramun kai tsaye dan samun dan amfanin rana da dinga cikin dan ka lalace yace wa hum fi fajwatin min wa'annan samari suna cikin farfajiyar wannan wannan wannan wannan rami wannan wannan kogo nasu alata zalika min ayati Allah yin musu haka wannan iya daga cikin ayoyin Allah man yahdillahu fa huwal muhtad duk wanda Allah ya shirye shine shiryayye wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wanda Allah ya batar da shi har abada ba ka san mai shirye da shi wannan ba shari'a ta Allah ba ya ga gari gaba ɗaya uwaye da kakan da kowa batacce ne iya ba tsaunin Allah amma su Allah ya ware su ya ba su shari'a da ƙarfin imani ga shi har muna jin labarin wannan wannan samari na Allah ci gaba
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
نعم na Allah subhanahu wata'ala yana siffanta maka wa'annan mutane samari kaman ga suna a gabanka wani kariya wani abu da Allah musu Allah ce wa ta hasabuhum aiqazan wa murqu wannan kwanci da suka yi dogon kwanci shi kai 300 da wani abu idan kana ka kalle su zaka yi tsammani idan su bi ma kina idan ba ribe yake gaba daya din na mata ce me kallo ya kalla zai tsammanin aiqazan su a halke suke amma wa murqu amma burci suke Allah ce barci suke amma ido gashi a tsirin nan mai ido biyu amma wa humul qut kuma Allah ce wa nuqallibuhum zata yamin wa zata shimal wannan abu ne ba hannunsu ba Allah ce muna juya suna jujjuyawa ba wuri guda ba suke fusa guda a muna jujjuya ta ce dama da hagu irin na mai barci a juya nan an jima a juya nan kamar masu idan su biyu sun sa abin da suke haka haka muke musu muna juya su dama da hagu kuma wa kalbuhum basitun zira'i bil wasil su ga an gama siffar su hatta da karam a gama gashi nan ya ya shi damtsan shi a bakin ramu cikin baki kofar ramu iya shi ma kamar idan shi gashi haka suke siffar da Allah musu in wannan ake cewa muhimmancin amfanin da zama da mutanen kwarai haka ne Allah ya mata mana wani kare kare ne kare ne Allah amma daga shi Qur'ani ana labarin bayan Allah wajen Allah na kware aka labarin wannan kare gashi ake shi yake kalkashin wannan Usaimin rahimahullah kai shi malamin zai magana mas'alar rike kare akwai nasosin hadisai cewa duk wanda ya mallaki kare ba karen marauta ba ba na kayan gona ba ba na kiwo ba ana rage bangaren aikin shi kullum ya tara shi wannan akwai ruwa da dama kan haka to yanzu menene masa'alar da malamai ke magana karen da aka kawo kirkirin nan kare na sha'awa kurin iya birge ka amma karewa misali zai gani a tana suna ta misali kamar alƙalin wannan zai wani zai mai rigimar ana gudu a kame hari su a tana suke magana misali a yanzu irin yadda duniya ta lalace ko kada misali can bayan gari wani haƙuri a misali a kai maka hari ko a garin ma dai barayin da aka san suna suna ɓanna shiga jirgin mutane sai mutum ya ɗauki kare don wannan manuwa ta kare ta maganar gadi ba na sha'awa ba ta wannan bai shiga yanzu zai shiga layin kare da aka ba da uzuri na gadin dabbobi su ke cewa idan aka ba da dama mutum ya rike kare don gadin dabba ko kayan gona ko dabbobi ya ce ai mutum shi cancanta ma ba shi gadiya in dai kenan tun da amma shi ta kenan akan haka kan shi masu imam nauyi mani magabata sai magana kan cewa kenan akwai halaccin rike kare in na dalilin gadi ne kana gudun wani abu kuma an san yadda shi ya yi kawato mai gaji gadi kare ya yi gadi ya yi kawato gadi da shi ya barci ma shi kuma kare bai barci dare musa ta ta barcin kare ya taya mace kare a saba tana haikwanta shi dare ne bai barci kuma san yadda ke kula da magana da muhimmancin gadi shi kenan a takaice karkashin wannan alimai ke cewa in dai na darura ne ta gadi aka kashe ko da gida ne bai cikin kare da aka hana wallawa a'ala ya ce wannan kare gashi nan wa kalbumin karansu ba su tun zira'ati bil wasil ya shimmu da damɗan shi a bakin wannan rai lawin talata alaihim lawallaita minhum firaran wa lamunita minhum ru'ba inda za ka je tsegumi ka leƙa ka ga waɗannan samari Allah sa masu wani kurjini da shi inda za ka tsin ka leƙa lawallaita minhum firaran da ka ba da baya da gudu wala mulita minhum ruba da tsoro ya taka zuciyarka zaka zaka burkita dan Allah ne ka da su ka alkomi tare da su in ma mai gani ya gani ga an zai same su tsoro bai isa ka da su ya Allah ci gaba
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا نعم التي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم yadda muka musu watan baiwa inda Allah ya tsare su tsawon wannan shekaru 309 ba abin da ya canza a gangan jikinsu wannan kuma wata aya daban Allah ce wa kazalika ba'athnahum haka muka tado su daga wannan barci bayan tsawon wannan lokaci da ya tasa'alu bainahum dan za su rika tambayar junansu na yaushe muka zama na anan jiya ne ko yau ne kwananmu nawa za a samu wannan tattaunawa tsakanin sai da shiga ma tattaunawa da aka yi kama a gabanka aka yi ƙwada ƙa'ilun minu daga cikin wannan samari sai wani mai magana sai ce kam labistu a cikin wani jiho tambaya wai kwana nan muka zama na anan kwana nan kwai sai ƙalu labisina yawman au ba'ad yau sai ɓangaren su sai suka ba shi amsa mai tambayar sama tambayi ya samu gida shakka to dai mun yi kwana mun yi zama imma wuni ɗaya ko rabin wuni ɗayan biyu ne imma wuni imma rabin wuni kenan babu kat yanzu kenan ba mai kat a cikinsu sun gano dai da babu kat yanzu dai ba ta tarna za'i ba da sun tashi kamar daga barci a tashi sahi ko kwanan jiya kai akwai yunwa ko kuwa yunwa ka tashi sahi yanzu abin da ke gaban su ba magana ba za a magana ga jama kwanan kwanan ne qalu rabbukum a'lam bima labistum ba magana ku barta ubangijin mu ubangijin ku yayi kowa sanin kwana no maka ba ta da cikin yanzu kurun fa ba'athu ahadakum bi rajikum hadi yanzu abin da za kurun ko aika wani iye gari da wannan kudi na gudan cikin azuba ne ko aika wani da kudi ya je ilal madina ya tahi gari falyanzu ayyuha aska ta'aman ya diba abinci mai kyau mai kyau a yau ta kai addini ne ka ce mana kyau baka wakaci da wai wadda sa da kanwa a wani faɗi na ki ba addini ba ba Allah ya ce ka ba annabi ya ce nama sha madara sha zumuwa duk iya nan ya ya ci mai shi ko ni babu wannan ku je ku diba abinci na halak da daɗa ku kawo mana kaga wali an Allah gaskiya ku eh wali ba wali ba da ta da dan wannan wali ne hakika ba ba shakka nan ba wali bane wannan lakarin amsa rawu nan wali saka a wannan wali ne hakika ma suka ce ku abinda za a yanzu kun fa ba'asu ahadakum doratikum hadi ku tura ɗaya a cikin ku da wani kuɗi naku ilal madina ya tafi gari falyanzu ayyuha azka ta'aman dibo da abinci mai kyau na halak kuma falyatikum bi rizqin minhu ya kawo muku abinci ko za ta abinci ko sa bana zai daga ba sa da banda kai amma suke cewa wani talakaf wani talakaf ma'ana yaje amma yaje a hankali suna tsammanin wannan sarki da suka guje ma da suka tsere da imaninsu suna gudun ka aje ya kama wanda aka tura ya kama mai da shigirin jiya sai suka ce wani talatab ya je a hankali na imam ibn kasir da ke cewa dan za ma tambaya ina ne tsakiyar qur'ani sai ka zo wani talatab baki wani wani fakin nan tsakar qur'ani tsaka kare ba gaba da baya wani talatab kaga aya bace ko mana nan tsakiyar qur'ani kai gaba kai baya tsakiyar nan sai tsaka qur'ani aka ma tambaya ba kala ba kala ba wannan ce wannan kala din 30 da kita amma rabin daidai na yawan qur'ani wannan shi tsaka wala wala ta tsaf yace kenan yaje amma ya laba ba mai zuwan wala yushiranna bikum ahada kakkau kakku yarda kakku da wani ya gano inda muke fa kina ya hankali kwarai kai yarda a gano inda muke da suna tsoro zaki zo ya gama da su me suka ce dalilin haka innahum yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idan abada
innahum in yazharu alaikum wa'annan mutane idan suka gano ku suka gano inda kuke yarjumuku za su jijiwa za su kashe ku da jiwa aw yu'idukum fi millatihim ɗayan biyu ko su kashe ku ko su maida ku galgajiya uwaye da kakannu addinin bautar wani Allah ɗayan biyu kuma idan kuka yarda kuma kuka koma gidan jiya walan tuflihu idan abada kinan ku har abada ba ku samu rabu dole mutum ya mushriki babu gyara ana iya samun tsira dillayin da aka yi ko a shekarar dubu a gidan wuta kai dubu a gidan wuta idan baka da shirka da Allah ba gama Allah da kowa ba kana tsammanin wata ran zaka fito duk shirka da ka wuta na mai labarin kwatamatin zarra za a yi ceto alalaba labar ceto annabawa su yi mala'iku su yi mutanen zai ba ceto ku je ku a ta yi a ta yi alata ku je za ta bayar jana ku je ku ɗauko duk wanda kuka sani kwatamatin mai imani kwatamatin zarra ku dushi in dai akwai imanin ko mun kaɗan ki imani in dai ba shirka duk laifin da mutum ya yi wani za a fito shi ma ya zama gawayi na san ba mutuwa ya babbake gaba ɗaya ba maganin wani amma ba mutuwa amma za a fito shi manzala ce an yi an yi an ƙare sun je sun ce wa Allah kowa ya ƙare Allah ta akwai su an ce shi ma Allah zai wata jimga ta musamman zai jimko wasu a wudu su a kasa gidan aljanna kun Allah kaɗai san cewa akwai imanin ma kaɗan ne kaɗan ne a yi ɓanna duniya amma ba shirka da Allah duk labarin wani bawan Allah wani shi bayan an kwaso an kwaso ki ma shi iya can cikin wuta amma mabannin ya ɓanna a wuta a dumu-dumu ya kewa kai ya hannan ya manna Allah ya ce malaka Jibril ka je wuta a ko ba wani bawa na ka hudu domin shi Jibril ya ta yawo yawo ya rika shi ya ce ya rabu ba same shi ba Allah ce ka je daidai wuri kaza ka sai wani bawan nawa aka gama jibril wurin zai same shi ce da yaje annabi ce da yaje wurin bawan Allah ya yi rubuta ciki ya ya hannan ya mannan ya hannan ya mannan ya kira Allah amma a gidan muta sai ya dauko shi ya zo da shi sai Allah ga bawan kuma ya ce bawan na Allah ya magana da shi ya ka samu halinka Allah sai na samu kana mugun hali mugun makoma Allah ban ta tamanawa Allah ta malaka jibril mai dashi wurin shi ta ce yaran ka gani haka Allah Allah ka gani haka Allah a hudu a mai Allah ka gani haka Allah haba Allah ta shi Allah zai ba dama a hudu shi kenan magana in dai aljanna ce ka in dai wuta ce in dai da imani din da mutum ya banna in dai da imani ko shi ne wannan imanin zai cece shi kamar ka lura a nan ba a disin da nake ba labarin cewa za a waye gari wannan duniya ta mu za a waye gari babu sallah babu azumi babu komi ƙur'anin gaba da ɗauke shi ƙur'anin gaba da za a waye gari babu ƙur'ani a duniya kaf hatta a zukata makaranta babu nan huzaifa cikin wanda gaba da labarin da cikin sabai yake cewa to yanzu ya za a yi shi amma shi za a samu wasu mutane su cewa kalmar shahada mun ji uwayenmu suna kalmar shahada uwayenmu suna yin kalmar shahada a duniya nawa uwayen sun suna kalmar shahada ya ce kuma me amfanin kalmar shahada da ba sallah ba azumi da sai baki da shi ya ce wani me amfanin ta kuma ya ce a ya ce wani kalmar shahada za ta tsirar da su ko shi in da kalmar shahada to ko shi ne ka shiga wuta ka wuta inda rabar kama wata ran asabar ceto na farko maka wuta in baka da rabo ka sha wahala ya ka sha azaba a maka azaba dai amma dai ba a dawwama me hadari shirka da Allah kuma shi kullu ake raba mutane da aka ce aka ce da kaya suna suna da gamu hadarin shirka ba kai bane ba babu gyara da mutum je ma Allah iya gaba Allah da wani kai ne gidan boka ke ce gidan boka a kulla wannan a baki laya saboda kishiya saboda bashi magani na mata zai mulki da wani hanyar magani da sabbin samari samari eh kawurci ne annabi ce tuwinda na ta shirka ce annabi ce inna ruqa fatawa mata ta shirka annabi ce da doka da sama'i da annabi shirka ce ka jawo hankalin wani ka mallake shi ko da tawada da alƙalami ko da ice ka jawo hankalin shi tsubute shirka ce tuwinda ce eh idan tana son ka ayi mutan kun gadangana eh in tana son ka kun ayi arami ba ta ko gadangana ba wani wahala ba wani lakayi da annabi ya kawo wani mutan ka ayi lakayin ta soka a kabar hanya ga cikin sayyid bukhari mukhis cikin sahabbai ne sahabi da mukhis shi da barira kwani barira sun hadisi barira tana bawa mukhis iya bawa sai aka yantar da barira aka ba ta yanci shi kuma idan aka ba mace yanci dama ai ana bauta shi da kamar mai akuya ne da mina akuya ɗana wane ne da mai akuya da mina akuya an haka yi ciki ɗana wane ne na mai akuya na ko to kenan dama asali in haka yi ɗa na mai akuya ne yake ɗaukar ɗa shi wancan kurin shi kenan ya yi barbara da kura to in aka ba an aka samu yanci aka ba iya yanci tana da zaɓi zama da bawa da zama da ɗa barira ta sami yanci daga aisha radiyallahu anha to yaya mijinki bata ce a ita dama tana bauta ne amma ta san yanci ya zabbata wani bawa shi kuma Allah ya sa wa mugi san barira ya kaso an su sai bukari akwai ruwa mugi ya bi ta dan Allah bai ke hakuri barira ki zo titi ki tayar da wucewa tare ta idan take bi ki tare hanyar ya gaban ya bata hakuri sai hakuri sai umar zuci umar ya rasulullah abbas ya rasulullah gaskiya ka yi magana abbas ta bin taba gaba a duniya yanda so yanda wani ke son wani irin son gizo ga barira in ji abbas ya ce haka bin gaba kiyayya da wani ke kin wani ina barira ta kin gizo shi iya bala'in san da kun taji shi amma an mace ba ga latsani mugisu ka jaka latsani ka kaka zota ta soka annabi kira barira abba ta ce ba annabi ka ka sa hannu kai magana ya kira barira barira ki hakuri ta mace ki ta ce ya rasulullah kana ban umarni ne ko shawara ce in ta dole a ibadin ta iya annabi ne tana da imani annabi ta yi dole ta je amma me dole ta je ta ce rasu layi kana ban umarni ne ko shawara ce ta shawara ce ta ce wala bana bukatar shi kurin kurin ya yi dangana yi diba wani na shi zai wani sabitu bin kais sabitu bin kais an mai busha ya ce naka busha da aljanna da aljanna ne mun imani annabi ya mishi busha da aljanna sabitu bin kais amma matan shi ce lamar sai shi ku sai ce kun sai kun babban sai babban sai babban sai sabitu sabitu ce wala ban sai shi kurin an ce kun ta gaisa ta iya da muni kuma ta bata mai muni haka ta ce ta ta kun iya da muni kuma kun bata shi kuma ɗa ne ya taɓa yaki mun sai bata shi sabit ta aljanna ne wali Allah ne tabbas amma yazo annabi ya ce sabit ka san kana ya za a yi ya za a yi annabi ce ke mai da mashi sarƙe shi da baki na gona ta amince ta ba shi aka raba su haka ma kenan maganar samari da 'yan mata ya ce ya mata shi ya mata wane ne ya rishi yau ta shirka ce da Allah da ce shi ne tuwilla su kuwa haƙuri samari ko da alalaba inda dama in ba dama a kai kwana so ka taimaka da mota haka mata na arme a yau abin yan wanda ya yawa a yau a cikin al'umma kowace da yawa kan nan mutum ya fahimci sunna amma ta shi tana nan kan zagarjenta da yawan wani akwai mutum cikin al'umma ka fahimci sunna da kyau daman kuna tare kuna gargajiyar ku kowa iya zuwa nashi da malamin shi haka ne ake ko kai da malamin ka tare nata kai ka gano to iya ta bata gano ba ta daba wata mai dabara za ta kyale ka eh amma ta makaranta da hijabi amma tana dan gargajiyarta Allah wallahi jiya sana je gidan boka dan cin kare amma suna tare na ƙira suna kara ko irin wannan ko ta canka wannan ma ba ƙaramin hatsari ba ne ba ruwan Allah da hijabinki da makarantarki mataka baki da imani eh mijinki kuna labarin matar fir'auna ta shiga aljanna kun labarin matar annabi nuhu annabi nuhu suka shiga wuta in ba ruwan Allah da mijinki har suna ke biki sunna kina shirka a koyi ɗan wuta ce ya zama ba eh haka ne shirka bata gyara bata gyara shirka hangana ma bid'a bid'a bid'a har an shaka shi a hudu ita bid'a ita kai ita bid'a an shaka shi ne ba shirka bid'a da kare akai an shaka shi a hudu amma kai shirka da akwai lokaci bid'a da kuma shirka ce haka ne kwarai a hankali shirka da Allah kenan shine taske ma ƴan wasu kashe ku yi hankali innahum in yazharu alaikum yarjumukum au idukum fi millatihim in suka gano ku za su jiddaye ku ko su maida ku addinin da na can da na kawuci kenan walan tuflihu idan abada idan ku kuka bi ba ku ba shari'a hal abada ya Allah ce gaba
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
na'am Allah ce wa kadhalika asarna alaihi in ga haka Allah gona ni'ima ta wannan tashin su Allah ya sa aka gano su kuma mutane suka gano su to amma me yawa kana lokacin da suka tashi abinda suke gudu na a kama su a maido su wani mugu addini annabi bayan sun kwanta annabi Isa ya zo ya yi kira ya samu mabiya ya koma ga Allah kuma kira na shirki nan akwai addini akwai littafi na Allah akwai musulmi a wancan zamani masu bin wani annabi wancan sarki tuni ya halaka sai ta tarihi suka gwada wannan kuɗi ma abin ya tsare mutane mutane abin ya tsare mutane kai wannan kuɗin me ai ba ga tsohon kuɗi ne tun sarkiwa ne ina wannan ya jima da barin duniya tun Allah ka addini wannan ya gama ya mutu a lokacin nan kuma musulmi na wancan zamanin suna kenan da goyon bayan wannan mutane shine aka ɗauki tawaga ta ‘yan garin da an ta haɗu a cikin tarihi har cikin garin aka ta yi wajen ‘yan kirin dole sai an shi an barki ta yi sai aka zo da wannan wanda aka aika sayan abinci tun da an gano wani abu ne sabo shi ma kan shi ya dare ne su ma sun gano wani abin tsohon tarihi ne akwai an mamaki sai aka taho da wannan bawan Allah a zo da shi wajen ‘yan uwan shi a zo a ga meye wannan maganar shi sa aka taho da aka zo nan kenan bakin kogon ne aka zo Allah ce wa kadhalika asalna alaihim ate mun gwada musu wa'annan mutane wannan samari li ya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna sa'ata la rayba fiha dan mutane su san da cewa ai alƙawalin Allah na tashi bayan mutuwa gaskiya ne tashin kiyama gaskiya ne ko an mutu za a tashi ga sai a duniya shekara ɗari ku na abu kuma Allah ya tado ga su nan sun zo wannan aya ce Allah gwada musu ta tabbatar da tashi bayan mutuwa yace Allah ce mun gwada musu wanda da an ce suka zo an zo da shi ya shiga wajen waɗannan ɗan uwan shi ya hudo su ga jama'a yanzu gari ya koma lahiya lau musulunci iya shiga shi ma Allah ya ɗauke ran shi yanzu Allah ya yanke alaka da shi da ‘yan ƙofa to shi ne yanzu ga an zo ƙofa wani samari Allah ɗauke daga suka nan kuma da ake magana barci yanzu kuma mutuwa ce barci ya ƙare yanzu yanzu kuma Allah ɗauke ransu shi ke an ƙare yanzu sai su wannan ‘yan ƙofa su ne iz ya tana za'una bayanan mu'amaran sai aka shiga gardama to yanzu nan wani gidan za a yi gidan tarihi ka amince da shi ko kuma masallaci da aka shiga me za a yi a nan don wa'annan samari ka amince da su ake tattaunawa ake gardama faƙalu bunu alaihim buniyana rabu ma alam bihim kurin a zo a yi gini za a da Allah san kenan ba su san ba su cikin labarin su Allah ta ba su cikakken masan da kan wani masamari yanzu ne mu Allah Allah ga mu labari cikakken labari su sun san da kurin akwai abin mamaki yara sun jima shekarun Allah ta dosu amma ba su labari na hakika kan wani yara kurin za abinda za a yi kurin mai wani gini na musamman a ƙoho wannan kogo ubangijinsu shi ya sanin mai lamarinsu kurin mu huta a wannan tattaunawa ƙalar lazina galabu ala amrihim da na takhizan na alaihim masjida sai wa'inda a cikin tattaunawa wani suka yi magana waɗi aji suka rinjaya cikin shawara suka ba da shawarar cewa da na take zanna alai masjida za mu ɗauki mana za mu yi masallaci dama ya ce a ƙida ahalar kitab ta yi masallaci a ƙabarin wani waliyin Allah ta cikin sai bukatu sai musulun magana ke cewa la'annan lawa da yahud da wani nasara ita ka zuku bur an biyan wasalin masajidar annabi ce Allah tsine ma yahudawa da nasaru annabi ya tsine musu albarka me lahin da ya tsine musu sun ɗauki kaburin annabawansu da mutanen ƙwarai sun ka masallatai ya wurin bautar Allah a kabarin annabawa da waje annabi ya tsine masa albarka kan wannan mugun aiki ana gaya muku wani kai kawo suna kawo maganar masu kabarin masu wa masu masu kabari binne waliyinsu a cikin masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam a gashi na a Madina an yi masallaci annabi sallama ga kabarin shi haka suke kawo mutane awam hujja kenan ba laifi su binne malamin su a cikin masallaci wannan ba hujja bace ba annabi sallallahu alaihi wasallama asali an sani ba a gidan Aisha aka binne shi kuma da kaddara ta Allah annabi ya bayani annaba Allah gaba daya ana binne su a inda suka mutu ba kai shi ba aka yi aka binne shi a inda ya mutu ne aka binne shi kuma ba cikin masallaci bane ba kuma na abu ne yau da gobe da gobe an sha hikima kafin zamani nisa in za a ƙari da a ƙari a gaba kabarin yana a gehi yau da gobe yau da gobe ne wasu sarakuna cikin sarakunan saudiya wani sarki mai abin da ya so ba da shawarar malamai ba kurin ya yanke ta kurin shi kurin sai aka waye gari yau kabarin yake cikin masallaci amma ba annabi ne ba safai suka yi ba ba kai ba kan hujja da wanda aikin wani kan misali ka ce misali masallaci a Madina ko a Makka kaga wani mayan kwalliya mayan ado wani zane sai ya dauka hankalinka da ado an kawata ba annabi yana ya ce annabi yana ko amma ba ayi yanzu kenan ba aiki ba hujja da aikin naka a Saudiya aikin da ba Allah bace ba annabi ce ba ba hujja da aikin salafin Saudiya a salafin Saudiya babu ɗaya sahabi ko tabi babu salafuna ne ko salafuna ne suna ai sai dai suna kuskure haka nan ka aka hujja ma ce maka ai ga masallaci na a Madina kuma kenan a takaice wannan shine kisa wa'annan matasa an zo an gano inda suke kuma an yi masallaci irin yadda suke yi a wurin amma wannan wurin a yau ibn kasir ke cewa ba mai gaya ma a ina wata ƙasa ce a wani gari duk wanda gaya maka kowaye kama kama ne babu kas yan uwa kan mu shiga cikin iya buƙatar dogon bayani a takaice bayani da ya gabata na baya da na yi tun muna yara ƙala rawi allah da ƙashe gauta mishi yana cewa da kuke cewa ƙasa na tahiya ka taɓa ƙofa ta koma arewa ka taɓa shi ƙaran tahiya mun tahiya to wannan wani abu ne wanda gaya muku wanda cewa wanda ya san al'amarin ilimi haka duk abu tahiya in ta yi nisa in ta vitas in ta yawa baka ji motsi sun zali wanda jirgi da jirgi da mota da za a jirgi ka kana jin tahiya ana fita fita fita kana ji baka da komai sai kamar kana tsaye ina za ka lebo yanzu kamar kana tsaye wuri guda ne wanda sai jirgi an gano kasa sai kamar kana tsaye wuri guda baka san kana motsi ma vitas kin ce ta yawa to ina kuma vitas kin kasa wani sai ana bada misali a awa guda tana cin wajen mil 600 km ba magana da ya ma ba kilo dubu da shida saba'in da wani suke ci a awa daya gudun suke na wani harkin ya za ka ji a kinga bai ba ka ji wannan bitas ne wani abu ne wani bitas ce ta haƙiƙa haka Allah mata hiyarta min tisan wajen min tisan wajen fatan kasau kilomita fara'ar awa daya ya huce nan zuwa kilo dubu ne ko awa nawa yake da hankali jirgi ma yana gudu da awa daya to ta yi take tafiye kilo dubu da shida kuma awa daya wa kenan bitas ɗin ta kai gaya ne sai baka jin abin da ake wannan kawo jirgi ita kuma ta magana jirgi dan kaka mata magana kai kaza wannan kullun yan wa bane dai kullun mutum kai garma kullun bane maka ta kullun kai dai Allahu alam kun ka huta kullun Allahu alam ka huta da kima kullun Allah ta yarke mai wallahi kai da san gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh